ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لتنين تقوم شاء بقي جواسا ربيع الآخر hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 1446 a wannan masallaci mai albarka masjid mus'abul umair a ci gaba da darasin littafin alfatawar hamawiyya littafin da babban malami shekul islam ahmad ibn abdul alim ibn abdul salam ibn tamiyyat al-harrani kuma dimashqi ya rubuta wanda an aye shi ɗari shida da sittin da ɗaya ya rasu kuma ɗari bakwai da ashirin da takwas. Allah subhanahu wa ta'ala ya ji ɗan shi da rama, Allah sanya albarka cikin abin da za mu karanta. Maudu'in da littafin yake magana a kai shine bayani akan tabbatar da siffofi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sau da haka ɗaya ne daga cikin littattafai waɗanda suke sanar da mu Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta hanyar siffofin Allah subhanahu wa ta'ala. Tabbatar da siffofin Allah da kuma mai da murtani ga waɗanda suke inkari a bisa siffofi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Malamin ya kawo ayoyi da kuma hadisai wanda suke tabbatar da siffofin da Allah subhanahu wa ta'ala tabbatar ma kanshi da kuma bayyana cewa wannan shi ne matsayiya ta magabata na gari tun daga almajiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma almajiran almajiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su suna a bisa wannan matsayiya ya ci gaba da kawo mana asar da aka samu daga magabata wanda ɗaya ne daga cikin salon shekul islam a duk lokacin da yake ƙoƙarin rusa wani abu mara kyau to yakan tattarawa dukkanin dalilai wanda za su iya rusa wannan abin kamar yadda tabbatarwa yakan tattarawa dukkanin dalilai wanda za su tabbatar da abin haka kuma ake buƙatar mai kira zuwa ga addini ya yi duk ƙoƙarin da zai karya takaita wajen tabbatar da hujjoji da kuma rusa ƙarya a bisa hujjoji da kuma dalilai shine Allah subhanahu wa ta'ala ce kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani ala basiratin absa ilmi wajadilhum billati hi ahsan ka tantauna da su da mafi kyau man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah ورسوله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين saboda haka kenan kira absa basira absa ilimi shine kenan hakikanin kira wannan littafi asali wani ne ya zo ya tambaya ga shekul islam akan abin da ya shafi sifofi na Allah subhanahu wata'ala menene matahiya ta sahabbai a dangane da wannan yana cikin kawo mana maganganu na malamai da aka samu daga magabata hatta da ma waɗanda suke nasartuwa zuwa ga sufanci kamar malamin da muka wuce amr bin usman sai kuma wannan na biyu mala ce wa qala imam abu abdullah muhammad ibn khafiq في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات قال في آخر خطبته فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال عليكم بسنتي وذكر الحديث وحديث لعن الله من أحدث حدثا أو آوى مهدثا ما وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن الخفيف الإمام أبو عبد الله محمد بن الخفيف الكنية شجاع أبو عبد الله za mu ga da yawa magabata musamman malaman hadisi akan yawan yi musu alkunya da abu abdullahi abu abdurrahman saboda habbul asma ila Allah ta'ala abdullahi wa abdurrahman sunayen da ubbida wanda daga musibar da aka samu kai yau zaka ga mu ba ga sunaye da aka bautar ba abdullahi abdu kaza sannan kuma ga sunaye na annabawa da bayan Allah sai ka ji duk ana ƙetare waɗannan ana lalubo sunaye na waɗansu wanda suka yi shuhura a hanya mara kyau ko ta hanyar wani fina-finai ko ta hanyar balo ko ta hanyar dai wani abu daban wanda yake ba addini ba wanda kuma suna akan sama mutum shi don fatan ya zamanto ya kwatanta hali da kuma ayyuka irin na mai suna kuma suna ko laƙabi yana tasiri wa kallama absarat aina kaza laƙabin illa idza fakkarta fi laqabi da wahala idan ka za ta ga wani wanda aka ma laqabi face ka tsaya kai tuntuntuni sai ka ga a zatin mutuma a shakhsiyar shi da akwai tasirin wannan laqabin shi tun aka ce manzo aka wa mutum laqabi da fir'auna to sai ka ga akwai wani nau'i na rashin tausayi shi yasa kaga ko mutum ya sai a ce fir'aunanci to in aka ma mutum laqabi da fir'auna don ka tsaya ka kalla sai ka ga akwai nuna rashin tausayawa da kwai nuna kaza shi yasa Allah subhanahu wataala ya hane mu akan at-tanabud bil alqab wala tanabazu bil alqab kar ku linka jiwon junayenku da inkiyoyi wanda suke marasa kyau wa qala al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Khafif Muhammad ibn Khafif at-tabbi al-farsi ash-shirazi Abu Abdullah yana daga malamai na sufaye yayi bulaguro yayi haji da dama ya yi karatu kuma a aƙida ta ash'ariyanci a kenan ka abul hassan yana da kuma rubuce-rubuce masu yawa amma abul abbas alfasawi yake cewa sannafa shehu na ibn safif min al-kutub yace malamin mu ibn safif ya wallafa littattafai malam yusannifu ahadun wanda ba a samu ba wani ɗaya da ya wallafa irin wannan littattafai daga wanda suka gabace shi yace kuma wan tafa bihi jama'a an samu al'umma ta karu da shi wanda saru a imma yi kuta da bihi suka zama jagorori wannan kuma shine alama ilimin nafi a samu cewa ka karantar ka karantar da waɗansu wanda su ma za su amfanar ai kaga au ilimin yun tafa bihi mujarradin ka killace ilimi ka harnace ilimi ka san ilimi amma baka karantar da wasu ba su ma suke isarwa kaga kenan amfanin ilimin ya zama takaitacce ya ce sannan wa umira an rayar da shi hatta amma na fi'ul buldan amfanin shi har ya gama garuruwa an rayar da shi kusan shekara ɗari da wani abu kuma yana cikin hayace shi bai samu ba wani abu na zartuwa imamu zahabi allah cikin shekara ma ce kana haka shehu kan jama bainal ilmi wal amal yace muhammad ibn khafif ya hada tsakanin ilimi da kuma aiki da ilimi wa uluwus sanad da kuma uluwus sanad wanda uluwus sanad malamai suna lissafa shi a matsayin sunna ce ta malaman hadisi shi yasa Jalaluddin Suyuti a cikin alfiya yake cewa wa talabul uluwi sunnatu yace lalle neman uluwus sanad sunna ne wa man yufad nazalan faqad tara yace wanda zai fifita istinadi wanda yake nazil to lalle kam ya kuskure saboda haka yace wa ulu sana saboda me yasa daukakuwar istinadi ya zamanto kenan wani abu wanda yake abin nema wajen magabata har ma suke gurin shi akan abubuwa waɗanda suke daban-daban saboda ai gwargwadon karamcin rijal tsakanin ka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gwargwadon kenan daukago ka misali a ce tsakanin ka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum biyu ne kamar Imam Malik kaga misali yana da sunaiya kawai tsakanin shi da manzo Allah mutum biyu ka gani Nafi'u ibn Umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga duk lokacin da za a samu karamci an yi samun sika da tabbas yanzu misali kawai Malik daga Nafi kana da matsala da Nafi ba matsala Ibn Umar shi kuma sahabi ne ka gani to kaga kenan sai zaman to wannan wani abu ne wanda yake madaukaki a wajen saboda haka akan lissawa shi a matsayin manqaba daraja ta malami yace wa tamassuku bi sunani da kuma riko da sunna an raya da shi tsawon lokaci ya rasu ya rasu hijira tana da shekara ɗari uku da saba'in da ɗaya ɗari uku da saba'in da ɗaya an ce yana da littattafai masu ɗumbin yawa kamar irin su alwaqiya alaqida aw almu'taqad kitabul i'tiqad da sauran littattafai iya daga wanda a magabata ake lissafawa ba kai su ba wajen yawan rubuce rubuce في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات اعتقاد التوحيد تبتر التوحيد تعني الأسماء والصفات وقال في آخر خطبته أقرشهم خطبتي فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار ما جنجن المهاجرون الأنصار دسهم في توحيد الله عز وجل وجن كأيس الله من جرما دبوايا ومعرفة أسمائه وصفاته da kuma sanin sunayen Allah da sifofi Allah wa qada'i da kuma hukumtawar Allah qaulan wahida fada ɗaya ce wa shari'an zahiran kuma shari'a hili wa hum alladhina naqalu ar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sune suka nakalto daga manzon sallallahu wannan sahabbai tabi'ai ba su yi ba sabani a wajen sunayen Allah ba za ka samu ba wani sahabi yana da sha cikin gamsuwa da sallama akan sunayen Allah balantana su kago ma Allah suna sun san cewa kirkiran ma Allah suna ilhadi ne a cikin sunayen Allah wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i kaga yana da ilhadi daga sunayen Allah kawai ka zo haka ka yanko wani suna ka ce wai suna Allah kaza ka ji mutum ya ce wai a halalu ya huwa ya huwa kaga to kai awa za ka sa ma Allah suna Allah yana cewa mu ma haka na bazu bil alqab kuma har kai haka ka kirkira ma Allah suna ana gane suna Allah ko Allah ya faɗi kaza sunan shi ne ko wanda suka gaya mana Allah suka sanar da mu Allah su ce mana yana daga sunan Allah kaza su ne annabawa da manzanni amma haka wani wara hula tun daga sahabi har zuwa ƙarshe babu wanda yake da gurmina ya kirkira ma Allah suna wasifat ba su da ja cikin sifofin Allah sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke tabi'ai dukkinsu waɗannan ba su da wani ja a ɓangaren sunayen Allah. Ƙala fi akhir khutbati fattafaqat aqwal al-muhajirin wal ansar fi tawhid Allah wa ma'rifati asma'i wa sifati wa qada'i qawlan wahidan magana su ɗaya ce wa shar'an zahiran kuma abin da yake na shari'a mabayyani wa hum alladhina naqalu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalika sahabbai su suka nakalto daga manzo sallallahu alaihi wasallam haka kuma tabi'ai suka nakalto daga wajensu hatta qala har ma ke ce alaikum bi sunnati ina umarta ku da bin sunnata wa zakara al haditha ya ambata hadithun wa hadithu la'ana Allah man ahadatha hadathan da kuma hadithan Allah ya yi la'anta ga wanda zai kago bid'a aw awa muhdithan ko kuma mutumin da zai bada mafaka ga dan bid'a iya daga abin da yake kaba'ir zunub mutum ya kirkira a cikin addinin Allah ya ci gyaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya daga rashin tarbiyya a addini mutum ya yanko wani abu ya jingina shi zuwa ga addini kuma yin ƙarya ne ga Allah da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban to da lokacin da nazo da wani abu da sunan shi ma shari'a ne kaga ai abin kago shi ne ne yanko shi ne ne kenan mutum ya ma Allah iftira'i in kuma yace annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kage to la'ana Allah man ahdatha hadathan aw awa muhdisan ko kuma mutum ya bada mafaka ga wanda yake muhdisi ma'ana wanda yake dan bid'a wannan ko haka ya tabbata hadisi na Ali ibn Abi Talib yace manzo sallallahu alaihi wasallam man zama anna inda yace man zama anna inda na shay'an naqra'ahu illa kitabullah sai Ali ya ce wanda yake riya cewa wai muna da wani abu ba littafin Allah ba ya ce tabbas ya kirkiro abin da yake ba daidai ba yace sai abin da yake cikin sahifa nan yace kuma abin da yake cikin sa al-madinatu haramun madina harami ce shinge ce ma baina ayrin ila sauri yace faman adatha biya hadatha duk wanda zai kirkiro bid'a a madina aw awa muhdisan ko kuma ya bada mafaka ga dan bid'a fa alaihi la'natullah inuwar Allah ta tabbata gare shi wal malaikatu wan nas ajma'in da malaiku da duk mutane la yaqbalu Allahu minhu yawm al-qiyamah sarfan wala adala a ra'ar kiyama Allah ba zai tafi bada shi ba wala nafila wala abin da yake farilla kaga wannan yana nuna hatsarin kage ko kirkira a Madina da wajen Madina yana nuna hatsarin ba da mafaka ga 'yan bid'a da kuma mabarnata da kuma mabarnata ta yadda za ka ba wani ɗan bid'a mafaka haya ko gurin zama misali ko duk yadda dai za ka taro da shi kuma wannan yana nuna haɗarin kirkira a madina shi yasa za ka ga ummatul firat duk ba su ba a madina duk za ka samu cewa jigon su wasu gurare ne in ka ɗauki rafita shi'a kaga yankin kufa zaka same su yankin iraki ne wanda manzala sai take cewa ahum fitina min hauna annabi sai take cewa min najdi daga wajejen najdu najdu ta iraki ita ce yake ni min hauna satsalu qarnai shaytan to kaga wannan yankin daga na aka samu kullashi anci kamar qadariya kaga su ma sun kulla bangaren abin da ya shahi sham qadariya qadariya kaga su ma wannan bangaren suka suka zama su sun kulla to haka za ka ga jahamiyanci haka za ka ga mutazilanci duk waɗannan ummahatul firar matsanta san su maudansu ba madina ba ce wannan tsaro ne Allah ya bada kuma ko da wani zai yi to kaga yana daga mafi girman laifi ya zama to amma Allah subhanahu wataala wannan shi ne abin da za ka ga a baya bayan nan da aka dinga samun waɗansu waɗanda suke masu bin alil ahawa wanda suke kirkira suna tsara wasu maulidansu a Madina. Zaka suna gayyata wasu malamai har daga Najeriya, har daga wannan ‘yan a gama a wannan. Za su je su kuma aka je wai sai a taru a wani guri ne ake taruwa a cikin wani gida. Ba wai masallaci bane za su wani gida ne aka haɗuwa da irin ƙetaren jejin wannan kinnan da suke tsayi a wasu daga Maroko wasu daga wannan. A nan za ka ga a raba shayi a ci abinci ne kamar dai wata walima ce ake yi. a ɗan karanta abubuwa tsakaninsa amma wani da ya zo shi daga na can gurin ya zo Najeriya ke cewa gaskiya maulidarsa na can ya sha bamban da namu ya kamata mi ko ya ce ta zama ɗan zala ya ce ya zama ɗan zala to kaga wannan duka daga baya baya ne amma duk irin wannan abubuwa malaman suna kafa kafa wa qala yace fa kanat kalimatu sahaba kalmar sahabbai ta haɗu a laftifaqin min ghairi ikhtilafin abta haɗuwar kai babu saɓani a tsakanin sahabbai wajen tabbatar da siffofin Allah ko sunayen Allah subhanahu wata'ala ko wani abu da yake da alaka da tauhidi shi yasa duk abin da ma ke gaya musu na Qur'ani akan tabbatar da siffofin Allah ba su da ja wa hum alladhina umirna bil aqdi anhum sune kuma aka umarce mu da karba daga gare su wa man yuti Allah wa rasulahu ulai kama alladhina an'ama Allahu alaihim wa man shaqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yastabi غير سبيل المؤمنين إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى saboda sahabbai cikin godiyar Allah ba su samu sabani ba fi akamin tauhid ba su saba ba a tauhidi wa usuli din da tushe addini min al asma'i na daga sunayen Allah wasu sifatu sahabbai ba su yi sabani ba kamar sarfu fil furu'i kamar yadda suke da sabani a furu'a wani zaka ga in yayi bulaguran kasaru in yayi bulaguran ya je garin sarkar sai cika sallah wani ya kwana hudu sai cika sallah kaga akwai sabani dai mi a tsakankanin su na bangaren furu'a ka gani to amma bangaren tauhidi ba inda zaka samu cewa sabai sun yi sabani lazumin sabani bangaren tauhidi ba kamar misalin a ce da akwai jawai Allah ɗaya ne ko kuma dai biyu shine fa lazumin sabani a tauhidi ba da lazumin sabani a tauhidi in aka ce muna da sabani a tauhidi to wannan abun ne kamar wani yana ga za a iya bauta ma wani Allah wani kuma yana ga kaza shine malazumin sabani a tauhidi yace to su yi ba sabani a cikin wannan abin wani yace kaza yana daga siffar Allah wani yace a sai dai ayi tawili kamar salafu fil furu walau kana minhum fi zalika silafu inda kuma a ce sahabbai sun samu sabani a tauhidi la nuqila ilaina ai da an cira to gare mu kama nuqila sairul ikhtilaf kamar yadda ake na kalto ragowan sabani wannan ya nuna mana fadin shari'ar musulunci kuma mu al'umma ta musulmi mu gode ma Allah a yau babu wani abin da addini ne babu wani abin da addini ne da zaka ce bai shiga ba hannun al'umma musulmi inda za a ce ma da akwai na littafin da yake na hadisi makasuti akwai wata sunna ciki to ita sunnar sai dai ka same ta da sanadinta ne da wannan sanadin ne ba dawwana ta ba amma za ka same ta cikin bukari ko musulun ko musulun ko kaza a dai littattafai na addini akwai wannan addini amma yanzu ba a ce ba da kai wani abu ya koyi wata sunna ce ba ba duk a hannu ba a santa ba yanzu yanzu ne aka gano abin a wani a cikin godiyar Allah komi ya shigo hannu duk wanda kaga ba a buga ba to ba wani sabon abu bane wanda yau za a ce ma gashi nan gurin ba a gano shi ba a'a sai dai a ce ma wata ta kauya ce akan abin da ke da kai dama abin akwai shi yanzu wancan karfafa ne wani hadisi ne littafi ne na hadisi ya kunshi hadisi dubu goma amma na hadisan dubu goma in ka dawo littattafan da suke hannun al'umma musulmi gabaki ɗaya za ka samu wannan hadisin dubu goma gaba ɗaya da kusa ko da ba wancan littafin dai abin yana nan a matsayin addini yanzu kuma da aka buga shi kenan hadisan sun samu mi karfin gwiwa to ka je yadda abin yake saboda haka addini babu wani mushkila wannan ya mu gode ma Allah mu al'umma ta musulmi kuma inda zaka je ka matsalan wannan nuska ta al-fatwa al-hamawiyya sai ka samu cewa a maktaba kaza da akwai maqsud ɗinta ka je zahiriya da kai ka je kaza da kai sai ai ka tare a London ma da akwai wata nuska makasuta in ka ɗauko da ta London da ta China da ta Faransa da ta Alman da ta Makka da ta Misira da ta abin nan gaba ɗaya za ka samu duk abu guda ne dama kawai ɗaliban ne da aka ma imla'i sun kai su ɗari kaza ko wani ma yana da kwafi wani ma yana da wala Allah garinsu da nasaru suka je su suka yi mamaya suka kwashe kayan tarihi shine sababin da suka ɗauki wancan ƙasar wala Allah a ƙasar Islam ne kenan lokacin daular musulunci ce gidan musulunci ne kuma ka taba ce daga maktabobi na musulmi irin kasashen da suke da duk su ne gidaje na musulunci yanzu kuma yawanci al'amari ya zama to ya juya to kaga ba abun mamaki bane idan ka samu abin anan amma abadan ba za ka je boye ka tarda a ce ga wata nuska ta bukari can ba daidai ga ta kaza can ba daidai ba Allah ya ki wannan shine kuma abin da zaka ga wanda su ba su san ba menene addini suke tunanin wannan kamar masu da'awar su sun wadatu da Qur'ani kadai da irin waɗanda su ma ake cewa ai kaza Yahuda sun yi waye sun canza wallahi babu wani wanda yake da dama wani muhakkiki wani muhakkikin da zai zo shi wannan kalmar da take cikin nan kuskure ce ya sa wai alkalamin shi soke ta ba wani muhakkikin da yake da wannan dama kawai abin da zai iya yi alama zai sai dawo kasa sai ce wannan abin ina ga a larabcin kaza ya kamata kuma abin da ya sa ci gyaran larabcin lokacin da malamin yana karantar da ɗaliban ai shi ne littafin jani shi su takarra ce da wanda suke rubuta wani bai da ƙwarewar larabci da yawa kuma gauga ce ake ana hauni kana rubuta kaga wani yana da ƙwarewar wannan wani yana da rikewa sosai wani kuma rikewar shi ba sane ba ce to sai a samu kuskure wajen shi ɗalibin da yake rubutawa kuma bayan ya ida wal Allah bai je bai muƙabalar shi a nuska ta asali ta hannun malam to kaji inda ake samun wannan kusakura ko ka ga babu shifira uku misali ka samu wannan kwafi ne na bukari amma babu hadisi kamar ɗari biyu wancan ka samu hadisi ɗari a wancan in karka ce ai an yi ƙari na a'a ba haka bane abu a waccan da kaga sake fi ne wala Allah wanda ya nuskar mutuma shi bai samu huduri kan wannan akwai ɗalibin da ya halarci imla'in littafin an yi sabka ashirin da shi kuma yana sahaha dukkanin shi wani kuma shi ma yake karantawa shine ne jan baki kuma ya ja baki sabka wajen nawa na kaga ai bayan da zaka kwatanta da wanda wani ya sai tsari an wado wani hadisi wani ka gani wani kuma yana jangadi ma aka wuce ka gani to shine kawai bambance bambancen da kake samu amma ba wani wani shakka bane a fini ko wani an sa bane irin da yan tafi ne suke tunani khasatu mu'amatu hatta dawila tabi'ina har abin ya bayi zuwa ga tabi'ai lahum bi ihsan fastaqarra sihhatu dhalika inda al-ulama al-ma'rufin inganci hakan kuma ya tabbata wajen sanannun malamai suka rike kenan abin sahabbai sun koya ma tabi'ai tabi'ai sun koya ma na ƙasa haka aka dinga tahiya ɗalibai suna karɓa masu albarka suna karɓa suna tabbata kuma akan tafarkin wancan ya karanci abin an koya mai ga aƙida mai kyau kuma ya karanci farsafanci yana da malamai kamar guda biyar ya yi karatu wajen ash'ari ya yi karatu wajen salafi ya yi karatu wajen wanda yake wani mutakallimi ya yi yanzu sai tasirantu da wancan mutakallimi duk sai biya dinga mai tawi da yake a wannan rabu da wannan kaza ne wannan kaza ke ce ba ce wannan kawurci ne kawai ga inda ake tawi ga inda sai tasirantu da wannan shi kuma wancan sai ya tsaya kan ainihin abin da aka gaya mishi yau da su da wannan to kaga shi ne zaka samu wani ya tabbata kan sunna wani kuma ya kauce wani ya kaji inda asalin abin yake wa amati hatta ad-dawlata kuma har kasa ta nade haka za a yi ta tafiya har kasa ta nade su waɗancan suna da magadansu na su maɗancan suna da magadansu haka ne ake ta tafiya wa mutawatta dawla tabi'ina lam bi zakar siyatu zalika inda ulama al ma'rufina hatta naqalu zalika qarnan ba'da qarnin la naqtilaf saboda sabanin kana fi aslin indahum a tushe wajen su kufur kawurci ne ma'ana wani sabani ne yake kawurci wajen su sabani akan tauhidi saboda mutum ya zo dinga sha akan tabbatar da siffar Allah Allah ce kaza ya ce ya yi saba ka wani kaga wannan kawurci ne walillahi minna saboda haka baiwa ta tabbata da Allah subhanahu wataala shi ne al-imam ibn qayyim Allah ya ce dara ma ce kar sanaza asaba fi kathirin min al-ahkam min al-masail al-ahkam sabai sun sabani a hukumce hukumce da yawa kuma su ne jagororin mumire su ne akmalul umma imani suka fi al'umma suka imani yace lakin bihamdillah da godiyar Allah لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال بصيبة ثانية مسألة أي أسونا الله بل كلهم على إثبات ما نطق بالكتاب والسنة dukkan su suna kan abin da Qur'ani da Sunna ya tabbatar min awwalihim ila akhirihim tun daga farkon su har zuwa ƙarshe a muktasar sawai ya ce sahabbai da tabi'ai duk sun haɗu a musa tabbatar da siffofin Allah da sunayen Allah da tauhidi ba su yi sabani ba ciwon ثم إني قائل وبالله أقول ما ليس سنة إني قائل إنا فدي وبالله أقول كما إنا جاي مك وانا مجانا دم الله إنه لما أحدثوا في أحكام التوحيد لو كتن دسكرين كيركر أو كمشاو كمشان توحيد وذكر الأسماء والصفات يا أم بتنسونا إلى في على خلاف منهج المتقدمين suka tahi abu sabanin matafiyar wanda suka gabata من الصحابة والتابعين نلقى صحابي التابعين فقاد في ذلك سياك سامكوس آواتكم ونم ساباني أكن سنة الله تسكوفي من لم يعرف بعلم الآثار وأن بأسان سبدا علمي نهدسل ينزلوك تندا suka zamanto sun dinga samun saɓani sun saba ma hanyar sahabbai da tabi'ai a ɓangaren asma'i da sifat suka zamanto sun dinga samun saɓani a nan to sai aka samu waɗanda ba su da alaƙa da Qur'ani da Sunna su ma sai su tawaru me alaƙa falasifa da Qur'ani da Sunna ba su da alaƙa to yanzu tun da abin an zo ana gwara kai haraka ce ta hankali sai suka ce to ko ba kuma san komi ba mummuni a kalaniyuna saboda haka ma kazan da gwarce tun da dai ba Qur'ani da Sunna za dogara ba ka ga inda Qur'ani da Sunna ce da hankali na da hankalin ka duka zamu ake shi to yanzu da aka yi sabani shi sai aka samu kutsawar waɗannan wani lokaci ne aka samu saba ma tafarki na mutaqaddimuna daga wani lokaci ne wani lokaci ne aka samu sabawa na abin da ya shahi kaddara kenan lokacin da aka fara samun masu inkarin kaddara saboda ai gaga yarda da kaddara da cewa kaddara tana daga rukunan imani ai abu ne wanda yake cikin qur'ani inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar ka gani sannan kuma arkanul iman as-sitta kaga tu'minu bil qadar khairi wa sharri sai aka samu waɗanda suka fara sabawa anan lokacin da ya haibu ne ya'mur ya tashi ya'mur ya tashi suka tahi suka ce bari mu je mu aikin haji wataƙila ko an mana ga munkatar mu haɗu da wani daga sabon mu za mu tambaye shi akan waɗannan mutane wanda suka bayyana a wani yanki sham ka gaskiya zo ce fa wuffiqa lana Abdullah ibn Umar sai aka dace da mu muka dace da Ibn Umar Ibn Umar mutum ne mai yawan aiki haji da kai ko man wannan wannan yace faktana fa sai muka tsaya ɗaya nan ɗaya nan sai muka ce ya babu da inna ha ibalaha inna ha huna kuna lalle wajen mu da akwai waɗansu mutane sun bayyana ya qara'una alqur'ana wa yaqtarifuna alilma suna karanta qur'ani kuma suna bibiyar ilimi lakinnahum sai dai suna ce al'amru unufu al'amari kawai farare ne ba su yarda da kaddara ba su yarda da kaddara wa Allah kaga a lokacin sai ce an samu waɗansu kenan mutane a yankinmu suna ga irin halayensu ga irin halayensu to kaga inda aka fara samun iri-irin wannan abubuwa a zamanin sahabbai da ɗan tsoronsu tunda kaga ibn umar ai sahabi ne amma jahamiya kaga su babu sahabbai lokacin su lokacin tabi'ai ne ce sai aqdamul firaq kaga daga cikin firqa wadda na billade billade kaga su ne ne qadariya yace lama saboda haka mallam yu'rafu bi ilmi al-athar wanda ma ba su da alaka da ilimin hadisi kuma irin wannan haka zaka gani yanzu ka samu wani yana magana bangaren tauhidi kuma shi bai taba karanta littafi ɗaya na tauhidi ko bai taba karanta ko arba'una ma bai taba karanta ba kuma shine zai zo na magana walam yaqulu qawlahum sannan kuma ba su fahimci maganganun walam yaqilu ba su daure ba qawlahum suka ma maganganun su da baibai sai su kiran akhbari da ambata hadisai وصار مؤولهم sai zamanto mu'awwaluhum makomansu mu'awwaluhum makarkatarsu kenan makomansu kenan awwala awwal at-ta'awul kenan madogara awwala ala kaza mu'awwaluhum madogarasu ala ahkami hawadith an-nusus afsa hukunce hukunce kawai nan sake sake da tsartsar zuciya ya zaka tabbatar da siffar Allah ta hanyar zuciyarka duk abin da zuciyarka za ta karfa wallahi bi salati zalika duk abin da zaka tuna na a ranka kace ko Allah yana da siffa kaza to Allah ka bani wannan ne saboda ai ba wanda ya taba ganin zatin Allah balle tunano ya siffa zatin Allah take saboda haka al-mustaqar jamin su tsawiya wadda take a bar fitarwa daga mummunan kudure mummunan abin da suka daure a zuciyarsu wa ma wafaqa ala mukhalafati sunna da kuma abin da ya dace ma saba ma sunna wa ta'alluq minhum da kuma wa ma wafaqa ala mukhalifati sunna da kuma abinda ya dace a saba ma sunna wa ta'alluq minhum da kuma ratayusu bi ayatin da wasu ayoyi lam yusajhum fiha wannan bai sa bai taimaka musu ba ciki wa ma wafaqa ala mukhalifati sunna wa ta'alluq minhum bi ayatin da kuma ratayusu da ayoyi lam yusajhum wannan bai taimaka musu ba fiha a ciki saboda me ba su kalli ayoyin ba a fuskar da za ta zamanto ta taimaka musu shi yasa fa ta'awwalu ala ahwa'ihi sai suka dinga yin tawilin waɗannan ayoyi a bisa soyayyen zukatan suka dinga bin abubuwa na sunna wanda ya dace ma soyayyen zukatan su wa sahahu bi zalika mazahibahum sai suka inganta mazhabobin su ta hanyar abubuwan da ya dace ma zukatan su na tawili ga ayoyin Qur'ani da kuma hadisan da suke ga cewa za su iya juya su su mustawili ya ce to lokacin da na ga haka ihtajtu ila al-kashfi sai na bukatu zuwa ga bayyanawa da yayiwa an sifatul mutaqaddimina yanzu shi wannan malami yana bayyana mana sababin da yasa ya bayyana ya yi rubutu a kafida ta wani suna wani jama'a inda shekul islam ai ya nakalto ne daga wancan malamin sufi to shi wancan malamin sufi ya bayyana ga halin yanda sahabbai suke dan ba kuma ta ba dama an ce sufaye a farkon lamari a bangaren tauhidin asma wa sifat suna amsa mazhabi na ahlus sunna wal jamaa to shine shi ma sai ke fadin wannan yace kuma he aka samu sabani ga irin abin da ya bayu zuwa ga sabanin yace to da naga haka na ihtashtu sai na buƙatu ila kashfi akan bayyana an sifatul mutaqaddimina wannan wa shine asalin musulunci in wane batawa ne gyara in wane bauɗewa ne zauna amma in ka bauɗe ba kyale ka bauɗewa dole a yi bayani kuma shi bayanin nan ba yau bane aka fara shi haka aka ɗauko asali kaza bid'a ne kaza bai da kyau kaza kaza ne kaza sunna ne wannan fa shine musulunci najin istanto yana buƙatu ila kashfi kuma shine wajibi wa idza akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumuna ka gani innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhum Allah to dan ka Allah la'ance ka dole kakka shiga karkashin la'anta tula gaskiyar da ka sani ka hoto ka bayyana ta hiri babu wani lakuro kuma akwai abubuwan da fa su ba a mujamala akwai abubuwan da magabata haɗu ba a jayya kaga aka khalqul qur'an nan gurin babu wani mudahana da wani wani shi yasa imam amr ya fito a hili qur'ani zance Allah ne ko kaza ne kawai ka fito kai tsaye nan ba wani wannan akan istiwa'i nan ma babu zance Allah yana son goma magabata ba su yarda ba da make make a wannan jarumin kawai tsak hanya tsak ake so ka faɗi aina Allah yake aina la qalat fis sama kai tsaye ga da an tambaye ka ga kada kana so ta kai to ayan shi wai a'a aina Allah ke na sama ya daidaita al'ari wannan shi ne wa ma kasar mu'minina wa min hajjul awwalina in bayyana musu tafarkin mutanen farko sofa min al-uqubi dan jin tsoron fadawa fi jumlat aqawilihim a jumla maganganun su allazi hazara rasulullah sallallahu ummata wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam tsoratar da al'umman shi wa mana'a al-mustajibina lahu ya hana waɗanda wa man'a da kuma hana المستجيبين له وند سك أمسى ما من ذال سلم حتى حذرهم هرما شي صلى سلم حذرهم يسعى وترجع الأمة أقلسوا ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم ألتاه الناس سيا أنبت خروج النبي صلى الله عليه وسلم فتوج من ذال سلم يي وهم يتنازعون في الأدنى ألوكة يتردى وتنسو صحابتنا تنتونا أكن أجرا وغضبه da kuma fushin da manzala sallallahu yayi wanda sahabin yake cewa annabi sallallahu alaihi fushi har sai da ya zamanto fuskar shi ta zamanto ka annahu ka anna ka anna ma yufqau fi wajhi habbur ruma kamar an fasa ƙwayar ruma a fuskar manzala sallallahu lokacin da annabi sallallahu alaihi fito ya fusata fuskar shi ta yi ja kamar ka fasa ruma a fuskar mutum kaga ai zai bada wani yanayin ja da abin ne yace to haka saboda fushin da ma ake ki eh ma ake ce bi hada umirtum yanzu da wannan ne aka umarce ku wa lihaza khuliqtum an halice ku ne dan ku zo kuna jayayya kan wannan tasdribun alqur'ana ba'dahu bi ba'd ku dinga gwara qur'ani junan shi da juna sai ce bi hada halakatul umam min qablikum da wannan al'ummar da ta gabace ku ta zama so ta halaka to sai an bata wannan wa hadisa ya ambata hadisin la ulfiyanna ahadakum annabi sallallahu alaihi wasallam kar in samu ɗayan ku mutaki an ala arikati yarin shi abu sakara gashi wannan hadisi ne wanda Imam Abu Dauda ya fitar da shi a cikin sunna a kitabul luzum sunna daga Abu Rafi yace manzo sa ya ce la ulfiyanna ahadakum kar in hadu da ɗayan ku mutaki an ala alikati ya ringe shi a saman kargashi ya tayi al'amru min amri umarni daga umarni na zo mishi mimma umirtu bihi daga abinda nayi umarni a sunna aw nuhitu an ko ne hani bai kule ce la nadari ma wajen na fi kitabillah ittaba'ana mu ba mu sani ba abin da muka samu a cikin qur'ani zamu bi wanda ake cewa qur'aniyun ɗan tsaki kaga su ka jira su qur'aniyun ma ba ba ba wannan bane ga saboda inda sun bi qur'ani hakika ai da sun bi sunna saboda qur'ani shi yace a bi sunna sunnan nan ba haka bane ko muka zo muke binta qur'ani ne umarni wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa tu'iu ta'tadu wa tu'iu la wa tu'iu ar-rasul ka gani Qur'ani shine umarnin abin sunna saboda haka ya ambata wannan wa hadith tasaffar ummati ala 73 firqa da kuma hadithin iftira cewa da sannan al'umma za ta kasu kaso 73 wannan najiyata al'ummar da za ta tsira ma kana alaihi wa ashabu wanda suke kan abin da yake kai da sabanci sun maƙala sai abu abdullahi da ya ce falazimar ummata qatibatan gaba ɗaya al'umma sai ta lazimci ma'arfatu ma kana alaihi falazimar ummata ya zama tilas a kan al'umma kasibatan gaba ɗayansa ma'arfatu ta san ma kana alaihi sahaba abinda sahabbai suke kai wannan lazimi ne walam yakun al-wusul ilayhi kuma saduwa zuwa ga sanin abinda sahabbai suke kai ba zai ba illa min jihati tabi'in lahum bi ihsan sai ta hanyar tabi'ai annabi ya faɗi cewa al'umma za ta rabu kuma ma jin sallallahu ya faɗi hujja guda ɗaya za ta tsira kuma ya ce wanda za ta tsira wanda take kai abin da yake kai da safai kaga tun daga nan firqatu shi'a su sun kafirtar da sahabban tun daga nan qur'aniyun su ma sun faɗi bayan da za a yi ka ce wai ɗan tatsi ne yana kan tafarkin daidai ko ka ce ai su ma daidai suke ko suna bin qur'ani bin su da qur'ani bai wuce irin yadda shi ɗan ke bin qur'ani ba amma ba ka ce mana ba sa saboda bin ai na karkace ne dama kaga can ya gaya ma wa ma wafaqa hawa'u abin da ya dace ma san zukatan su na daga qur'ani kaga waɗancan duka inda sun bi qur'ani a hakika ɗan shi'a ai kaga qur'ani ya musu ishara zuwa ga zuwa ga sunna inda yan tatsi ne sun bi qur'ani hakikatan kaga sunna tana cikin qur'ani bakin da ya hudu sunna shi ya hudu qur'ani babu abu ɗaya ne abin ya mutu inda sunna ta hutu nan hadisi nan qur'ani ya hutu inda qur'ani ya hutu nan sunna ta hutu maharjatan qur'ani sune maharjatan sunna ba wai mala'iku bane suka zo suka koyi qur'ani sahabbai suka koyi sunna sahabbai suka koyi qur'ani su suka koyi sunna in ka ce baka yarda ba da sunna to qur'anin ma su suka yi da banka qur'anin ma dai su daga bakin su aka yi shi su ne maharjatan shi in zaka yi shakka a cikin wujiyar sunna to dole kuma kai a cikin qur'ani ka gani saboda haka kenan yace illa min jihati tabi'in al-insan al-ma'rufina waɗanda aka sani bi naqalil akhbari da naqaltawa labarai min man la yaqbalu al-madahib al-muhdatha irin wanda bai karbar mazhabobi na bid'a fa yattasilu zalika wannan sai zama yana saduwa karnan ba da karnin karni bayan karni mai man urfu bil adala ta hanyar wanda aka san su da adalci wal amana kaga kafin a ce maka hadisi ya zama hadisi dole sai ya cika shuruɗin siha kar ka ɗauka shi hadisin da ake ce ma kaza wai kawai magana ce wacce shaci abin ne haɗu wacce yadda su ‘yan tatsi ne suke cewa ai haka ne ake lokacin ɗaliban wane wane ne ma an yi ɗaliban gumi an rubuta wasu ne suke kaza sai ba haka ba ne ita wannan sunnar asali ba yanzu ba lokacin ruwaya muke ba lokacin su shebu da ba zamani ba ne na ruwaya zamanin ruwaya sun tsiri wancan lokuta ya wuce an dawwana duk littattafan na ruwaya an dawwana sai zuba wani wanda zai zo ya ce maka ai yana rike da sanadi tun daga kaza har zuwa haddazani wani an wani ba haka nan bane ba in ka ji mutum yana hudu sai dai dangana maka sanadin kawai malamin shi zuwa ga bukhari zuwa ga kaza lokacin ruwaya ya tafi duk abin da zaka ga an hudi ma karshen kokuwa dai za a tukake zuwa ga littattafan da aka rubuta ko jawami ko masani da ko muta'at ko kuma sunan ko duk dai littattafan da ko ma'ajim ko kuma waɗanda suke duk na musannafat to nan ne waza a tuka ka gani kuma lokacin da aka fara rubutun nan tun zamanin tabi'ai awwal jami'ul hadith wa hadith wal athar ibn shahab amir lahu kuma wa awwal jami' lil abwab jama'atun fil asr min nuqadi kabn jurayj wa shaym malik wa ma'mar wa waladul mubarak ka gani saboda haka waɗannan su ne waɗanda wa awwalul jami'u min al-jitalin sahih faqat al-bukhari wa muslim min ba'dihi fal awwal kenan kaga zamanin da aka fara wannan zamanin sai Muhammad ibn Muslim bin Shahab az-Zuhri aka fara rubutawa amma yin babe babe shi kuma an samu zamanin su Imam Malik shi kuma irin su Imam Malik Hushaim bin Hushaim Ma'mar kaga Abdullah ibn Mubarak su ne kuma suka fara babe a rubuta kitabu kaza babu kaza babu kaza shi kuma a lokacin ne aka fara to kaga yanzu da hadisin da za a gaya ma da irin hadisan da yasa ne suke cewa wata makaranta ce ma wani ya rubuta waye ma wai irin wannan wani saba'una da wani wannan yonan kai ma haka rubuta amma a ina yake daga bukari ne ka dauko sabuna hadis min sahihain me matsala daga can ne ka koko kai kaza daga kaza shine ma ba wani abu bane ka kirkira wani ka yanzu da Allah kawai islamiyyar nan sai a ce ma ra ku so Buhari da Allah yanzu kawai ya ce mara ku so mu waka karamin yaron da zai fara karatu ai yana bukata hadisi kamar guda hamsin haka guda talatin haka to shine wai ka ɗauko wancan sai a ɗan guggutsuro a ciro da a koya ma yara tarbiyya ana son sa sai ruku man ta'allama alqur'ana wa allama ana son su kaza sai a ce kaza la tabda ul yahudi wala nasara sai a dinga gaya ma wannan hadisi a dinga karantar da yara kenan dan guntun kalma ɗaya biyu uku ce amma daga waɗancan aka rubuta to shi hadisi a yau ka ce ma wai ga wani wanda za a karɓi ruwa ya shi ma tashin hankali ne ba a rasawa amma za ka iya gama da magaran ma duk gaba ɗaya karɓa kaga muttahamun bil kadhibi ba karɓa hadisin shi kuma zancen mutane wakila wa ƙala ne kai ba makareci ba ne amma makareci ya gaya ma zance ka ka hauri saboda kai ka yarda da mutuma kuma shi kin ƙarya ce to in ana tuhumar kama da ƙarya ba karba tamamu sauti yanzu za a yi magana da abin da aka yi na haka ce mai aka waɗi tare wani a waɗi duk ƙwalluwa ta riƙe ka gani abin da aka yi ma kai da kanka kai limamin da zai ma sallar magariba an ka ce wai raka'a ta ɗaya da sabbi dan lafi ko ka karanta a sallar magariba ka ina jin suratul duha ce a karanta mamin da za ta zo sallah an sallame wata rajiyo ka ce da Allah a raka'a farko malami muka karanta kai kuma a sabbi mi muka karanta to da Allah ina tamamin sabbi to wancan lokacin tamamin sabbi in ma kana da siffar da sauki ba karba tamamu zabtin na imam malik lokaci yana zama majalisar rabi'atul ra'i duk abin da aka ana karanta duk abin da aka karanta gaba daya kai shi inda za ka zo na littafin daga farko zuwa karshe ka karanta musu shi abin mamakin kare da su mai loma abu za ka faɗi baiti ɗari in suka tashi daga na ƙarshe za su fara da da baya da baya za su kawo maka shi to da ƙarfin ƙwallo bala'i to kaga wancan lokacin su ne masu karɓar abin nan to su ne aka tattara aka tattara aka sa kuma dole sai da amana ba wai kowane kullum man dabba wa wannan bane ake karba a tun da al'amura suka fara ɓaci Muhammadu bin Sirri ne ce sai a ce samula na rijalaku ya in ka zo ka ce wani ya ce ba haka bane ba kawai za ki ciya kuma tun lokacin sahabbai ya fara saka tsantsan nan tun lokacin sahabbai lokacin da Abu Musa ya zo ne mu izini sai da na Umar ya juya sai na umar ya ce kamar na ji sallama ka kuma ka zo ka juya ya ce kwarai na nemi izini na juya saboda manzon sallallahu ya ce bayan nan mutum shi kenan sai kai ya ce to eh ka kawo shaida cewa manzon Allah sallallahu ya hudu wannan in ba haka nan ba kuma zan bula da ka kale ka a wanda fa aka gaya ma haka ka gani ba saboda ihtiyati ne akan sunna ha da Allah to ka ji yanda sunna na aka tabbatar da ita amma mu'jiz annabi sallallahu ya ce kadin samu ɗayan ku yana cishin gitse ya ce bai raba da sunna kaga dole za ka samu wannan shine yau yan tafi ne kaga ga sunan gurin su suna kan wannan tsari din na yan kari saboda haka bi nakala ya fa min man la yaqbal mazahib al muhdatha fa yaktasil bi dhalika qanna min man urfu bil adala wal amana al hafizina ala al umma masu kiyayewa ga al umma ma lahum wa ma alaihim abinda aka wajabta musu da koma alaihim abinda yake kansu min ithbati sunna na tabbatar da sunna ila an qala abinda aka wajabta musu kenan ma alaihim abinda yake kansu na me alƙawarin da suka dauka na tabbatar da sunna ila an qala har inda yace fa awwalu ma nabtadi bihi abinda zamu fara da shi min ma auradina hadhihi almas'ala daga abinda auradina muka gangaro a hadhihi almas'ala min ajali ha wanda saboda shine muka gangaro da wannan mas'ala zikru asma'illahi sifat kenan abu na farko da zamu fara sababin abinda ya sama muka ambata wannan mas'ala in ji kenan shi yana Muhammad ibn Khafif yace kenan shine zikr asma Allah wa sifati mimma zakara Allah fi kitabi abinda Allah ya ambata a Qur'ani wa ma bayyana min sifatihi da kuma abinda ya bayyana min sifatihi na sifofin shi bi sunnati wa ma wasafa bihi nafsuhu da kuma ambata abinda Allah ya sifanta kanshi mimma sanazkuru daga abinda zamu ambata qaulal qa'ilina bidalika maganar wanda suka tafi akan wannan mimma la yajuzu lana fi zalika daga irin abin da baya halitta gare mu a cikin al'amarin suna Allah da siffofi an na rudda mu mai da shi ila ahkami uqulina absa hukumce hukumcen hankalin mu bi talabil kayfiyya bi zalika wai mu dinga neman kayfiyya siffar zatin Allah wa mimma qad umirna bil istislami lahu da kuma abin da aka umarce mu musallama ila an kana har inda yace thumma inna Allah ta'arrafa ilaina sannan Allah ya sanar da kanshi a gare mu ba da isbatul wahdaniyya bayan Allah ya tabbatar da kaɗaitar shi wa kirarar uluhiyya bayan Allah ya tabbatar da kaɗaitar shi cikin bauta mai ka gani an zakara ta'ala fi kitabi Allah ya ambata Qur'ani ba da ta'fiq bayan tabbatarwa bima bada bihi da abin da ya fara min asma'ihi wa sifatihi na sunan shi da sifofin shi wa kada alaihi salam manzo Allah ya karfafa da kaulihi da maganar shi fa qabilu minhu ka qabulihim li awa'il tawhid haka magabata suka karba kamar yadda suka karbi farkon tauhidi min zahir qawli la ilaha illallah na bayyana mabayyani la ilaha illallah haka sahabbai suka karbi waɗannan suna Allah sifofin Allah shi yasa sura ta farko cikin Qur'ani alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ila an qala har inda yace bi ithbati nafsihi bi tamthil yanda Allah ya tabbatar da zatin shi filla filla min al-mujmal daga abu wanda yake na dokuri faƙari da Musa Allah ya ce ma annabi Musa wa sana'atuka li nafsi na zabe ka dan zati na wa qala wa yahdzirukum Allahu nafsa Allah yana tsawatar muku zatin shi anan gurin malam ya tafi a matafiyar waɗanda suka tafi akan cewa annabs sifa ce ta zatin Allah subhanahu wataala amma kauli raji annabsu karan kan zatin Allah subhanahu wataala shine kina ke ni da annabsu duk inda kaga annabsu na Qur'ani ko a sunna to zatin Allah ke ni shi kuma waɗansu daga ciki sun tafi aka annabs kenan siffa ce daga siffar zatin Allah subhanahu wataala yanda halittun Allah suke da annabs to haka Allah ya tabbatar ma kanshi annabs amma kauli rajihi annabs kenan zatin Allah ne subhanahu wataala wala sai haka zalika dan wala sai haka zalika kuma dan ingancin tabbatar da wannan wasu kirarihi da kuma tabbatar da shi na jahu na jahul masihu alaihi salam sai zamanto annabi isa alaihi salam ya gana da Allah fa qala yace ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi Allah ka san abin da yake cikin zuciyata amma Allah ban san abin da yake ga zatinka ba wa akkada alaihi salam manzo Allah sai tabbatar da sihhata ithbat ingantuwar tabbatar da zalika wannan fi sunnati a cikin sunnar shi kenan na ibnu khafif kamar da aka siya sai abu sami tabbatar da annab ga zatin Allah sai dai a matsayin mai sifa daga sifa ta zatin Allah amma abin da yake raji aka ce annab kenan karan kan zatin Allah fa qala yace yaqulu Allah Allah yana faɗi azza jalla man zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi wanda ya ambace ni a ran shi to lalle za ambace shi ga zatina wa qala salasa kataba kitaban Allah ya rubuta littafi biyadihi da hannun shi ala nafsihi ga kanshi yace inna rahmati sabaqat ghadabi rahmata ta rigayi jin kaina wa qala subhanallah rida nafsi Allah yace sarki ya tabbata ga Allah daidai da gurgurdan yardar zatin shi wa qala bi mahajjati adam li Musa ya faɗi a tantaunawar da annabi Adam ya yi da annabi Musa alaihi salam a lokacin da annabi Musa alaihi salam ya ce annabi Adam kai ne baban mu kai ka zama sababin wutawan mu daga aljanna saboda ita ce waccan da kake yace dan me zaka zarge da abu sabin da Allah subhanahu wataala ya kaddara shi tun fil azal tun ma kafin a halice ni anta allazi safaka Allah kai ne wanda Allah ya zabe ka wasqana'aka li nafsi ya kera ka dan saboda shi dan saboda kenan zata yi shi kaga wannan shi ma duka ya tayi akan tabbatarwa da wannan siffa ta zafi kamar yadda hadisi ne istighfar Abdullahi ibn Abbas lokacin da makin sallallahu daga Juwariya nan sallallahu ya fita daga wajenta da sahi lokacin da ya salla asuba tana a gurin sallarta tana ambatan Allah wannan yake nuna mana bayan Allah mata waɗanda kaga wannan wai mata ne ta yi sallar asuba tana zauna inda ta yi sallar asuba amma zalla su sani da to a yau amuma mazajen wane ne mai zama daga asuba yana ta ambatan Allah har rana ka ɗago sunna ce wata manzana tattala ka ajiye ma hadisi na salatu shuruk bai inganta ba to shin bai daga sunnar manzana sallallahu alaihi wasallam zamnawa inda ya sallah asubahi har rana ka ɗago ka ga annabi sallallahu alaihi sunna ce ta shi kuma sunna ce ta magabata yin wannan tana wannan guri annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya dawo lokacin wallahi tarra tare tana samu sai ce maza ma zalti ala alhali allazi faratuki alaiha wai biki kushe ba halin da na barki qalat na'am qala yace la qarqultu ba da ki arba kalmat kin ga ba na bar gurin ki na hudu su kalmomi guda hudu talata maratu uku ko na bari law zinat bima qulti inda za auna da abin da kike hudu mundu yawma tun farkon yinin nan la wazanatuhunna da wannan kalmomin na uku sun daga wannan naji subhanal adad khalqi سبحان الله رضا نفسي سبحان الله زينة عرشي سبحان الله مدار كلماتي سبحان الله عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي ومدار كلماتي waɗannan kalmomin guda hudu su uku su ne ya ce duk wuridin da sai tun daga bayan sallah asuba duk wuridin da sai har zuwa lokacin wallah gaba ɗaya wannan sai abin da yanzu amma zaka samu wanda wani zai zamna ya ta wasu abubuwan da ma wani ma'an sallah da mutum fa ya gani kuma ba tare da an samu ya karanta waɗannan azkar din ba shi yasa mu gode ma Allah a sunna ka ga da za ka aru sunna na azkar insha Allah kamar musa azkar shi zai karanta shi yasa za ka ga wasu fitintunin da wannan da ana samun sauƙin su a tare da wani saboda akwai yadda lami sun ka faja su musiba ka ga irin su bismillah la ilaha illa huwa a'udhu bi kalimatillahi su wannan kana yin su ko irin musiban nan ta kai tsaye shanyewa jiki tansiyar ta buge mutum kai tsaye wani irin da ya musibu na bagatata in mutum yana duk su samu shi duk su samu shi lokacin da hamadi ne ko abin nan da ya karanta kaga lokacin shi rawukin da yake karanta ya samu shalal wani yake kallon shi sai ce na ina hudu kake kallo na kana ga kamar kan wancan ne ya ce to ai ranar da na wani abu ya samu ban karanta ba a da ranar mun ne ban karanta ba to kaga azkar kin yana da amfani ta ko ina fakar saha bi zahir qawlihi ya tabbata mabayyanin fadin shi ne yace annahu asbata li nafsihi nafsan Allah ya tabbatar ma zatin shi nafsan wa asbata lahu rasul ko manzo sarasa ya tabbatar mai darika fala man saddaqa Allah wa rasulahu wajibi ne ga duk wanda zai gaskata Allah da manzo ya tsada ma sabar Allah bi annafsa yayi tsada abinda Allah ya bada labari ga kai shi to yakunu zalika mubayyinan kuma wannan ya zama to mubayyinan a hili ala zahirin abu sa zahiri ba wai tawili ba abu sa zahirin fadin shi laysa ka mithlihi shay'u kenan ka yarda Allah yana da wannan amma kuma mi laysa ka mithlihi shay'u aka ce ana Abu Abdullah ibn Safif ya tabbatar ma Allah subhanahu wata'ala nafsan wadda take ta sha bamban da nafsu na halittun Allah subhanahu wata'ala saboda ya ce laysa ka mithlihi shay'un ka gani amma magabata sun samu saɓani a kan nafs mukula magabata sun samu saɓani a kan nafs halin nafsul warida fin nusus hiya sifa lizati nafs kin da suka zo a qur'ani da sunna ta Allah ma fi nafsi shin waɗannan nafs kin wai siffar zati ne am hiya zatu nafsuha ko kuma a nafsun zatin ne karan kai kaga shi ibnu khafif ya tahi akan nafsu kin siffar zati ne haka kuma ibn khuzaima Allah zai shi da rama shi ma ya tafi akan wannan cewa nafsikin siffar zatin Allah subhanahu wa ta'ala ne amma shaykhul islam ya tafi akan cewa manufan nafsu shine shine zatin Allah subhanahu wa ta'ala gabaki daya ka gani kamar da salam ma fi nafsi wala lam ma fi nafsi da sauran nusus yace duk waɗannan suna nufin karan kan zatin Allah subhanahu wa ta'ala shine kuma matsafiyar da dama daga magabata ثم قال sannan sai faɗi yana mai tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala kenan annur qala muminina yace wajibi akan mu'mine khassatihim wa ammatihim ke battantun su da kowa da kowa qabulu kulli ma warada anhu wajibi ne mu karbi duk abin da yazo anhu azza wa jalla daga anhu alaihi salam daga manzo Allah sallallahu bi naqli adali in dai ta hanyar nakaltarwar adali ne anil adali daga adali hatta tafsil bihi alaihi salam har ya tsari da manzo da sun wajibi ne mu karba wa ma saha anhu min hadithin fadin bi duk abin da ya tabbata sunna tiryan tiryan tiryan har ya zuwa manzo da sallam to wajibi ne da malami da jahili da kowa da kowa wajibi a karba wa anna mimma qassallahu alaina fi kitabi yana daga abin da Allah labarta mana a Qur'ani wa safa bihi nafsa ya siffanta zatin shi wa waradat sunna bi sihhati zalika sunna ta zo akan wannan anna Allah qala Allahu nuru samawati wal ardi Allah shi ne mai haskaka sama da ƙasa. Wa ƙara, sun maƙara ƙiba zalika, nurun ala nurin, haske a kan haske. Wa bi zalika da ahu salatan kuma da haka ma ke kira shi ce an ta nurun samatun arzi. Kai ne mai haskaka, sammai da ƙasai. Sun ma zakar hadisa abi Musa, hijabuhu nur, shamakin da ya shamakace ganin zatin Allah haske ne. Awin na lau kashe fahu, inda Allah zai yaye wannan shamaki, la'ahara ƙasa. da ta kona subhatu waje hasken fuskar shi man ta ile basaru min sadi duk abin da dubin shi ya cimma daga halittun Allah gaba ɗaya da ya zama to ya kone wuta aljanna mala'ika jibril al'arshi kursi duka gabaki da lau kashafahu da Allah zai yi har tsatsu ba ko je man ta ile basaru min sadi abinda duk dubin Allah ya cin mishi daga halittun Allah wa qala subhatu wajhi jalaluhu wa nuruhu yace shine jalaluhu girman shi nuru na qalahu ana al-khalil wa abi ubayd wa qala abdullah ibn mas'ud nuru samawati min nuru wajhi yace kai hasken sama ma da kake ga hasashen sama gabaki ɗaya daga hasken fuskar Allah subhanahu wa ta'ala hasken da aka bayyana falan ma tajalla rabbul jawli ja'alahu dakkan da dutse ya radar da ke ana annabi sallallahu alaihi ce nurun anna arabu thumma qala wa mimma warada bihi nafsu yana daga abin da nafsi ya zo annahu hayyun cewa lalle Allah subhanahu wataala mai dawwamamman rayuwa ne wa zakara qawluhu ta'ala al-hayyul qayyum ya ambata fadin Allah al-hayyu mai dawwamamman rayuwa wanda rashi bai gabace shi ba al-qayyum wanda yake tsaye da zatin shi wanda bai halicci ba halitta dan neman taimako da ita su mu'attila aka ce musu ar-rahman ala al-arshi tawa sai su dauka wai kama da Allah halitta al-arshi dan neman taimako ne da al-arshi ko irin na ɗan adam ne kursiyu irin da ɗan adam ne sai su ce abin da ake ce ma kursiyu ba kaga kujera ake ne to yanzu kuma Allah za a ce in aka ce al'arshi gado kenan to kuma kaza ake nihi to kaga Allah ba wai ya halicci al'arshi ba dan ya nemi taimako da al'arshi Allah bai halicci malaka Jibril Mika'il Israfil dan su taimaka mishi shi yasa da ba a halicci waɗannan mala'iku ba gabaki daya kuma Allah yana Allah bai halicci ba al'arshi kuma shine Allah ne wanda yake qayyum bai halicci kowa da komi ba aka yi komi da komi kuma Allah zai karar da kowa da komi kamar yadda da ba balle da Adam hal azala al-insan hin min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura kaka dauka wai kai da Adam wata tsiya ne da kai za a yi man amila salihan bari nafsi in kai kanka kama wa man asa fa alaiha man tazakka fa inna ma tazakka li nafsi in kai zama na kirki ma kanka ne kama amma Allah ba wata halitta da ya halitta dan saboda halittar ta taimaka mishi سبحانه وتعالى والحديث يا هي يا قيوم برامك كاسدي وقال يتكم ومما تعرف الله إلى عباده ينا لك أبن الله سند بانش أن وصف نفسه الله تكن تزاتش أن له وجها شوى الله أنا دفزك موصوفا بالجلال والإكرام وتتك أبر سفا تاوى لجرما لتوفك فأثبات لنفسه وجها الله يثبت ما ذاتش فسك وذكر الآيات saboda haka sai ya ambata Muhammad ibn Safif sai ya ambata ayoyi waɗanda suke tabbatar da wannan wa ya baqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram la ilaha illa huwa al hayyul la ilaha illa hu kullu shay'in halikun illa wajha kaga duk sai ka kawo waɗannan wanda yake nuna ma duk wanda suka yi rubutu a zamani na magabata akan tabbatar da tauhidi babu wani majal na hankalinsa a ciki za ka ga kawai dalilai suke kawo ayoyi da hadisai da wani haka suke kawo haka kuma za ka ga wanda suka zo a bisa tafarkin waɗannan daga mutaafirin su ma wannan shine makomarsu da ka ɗauki kitabu tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahhab kawai abin da za a fara kawo ma ayoyi da hadisai haka za a yi ta kawo ma sai kuma a yi ijtihadi amma istinbati daga cikin ne ثم ذكر حديث ابي موسى المتقدم سيام بتاريخ ابو موسى وند يغباتا فقال في هذا الحديث min asabillahi azza wajal yana daga sifofin Allah la ya namu wani hadisi ne na Abu Musa hadisin wancan inna Allah ta'ala la ya namu wa la yanbaghi lahu an yanam hijabuhu nur law kashafahu shine muwafiqun li zahir kitab wanda yana dace ma mabayyanin Qur'ani da Allah ta la ta'khudhu sinatun wala nawm la ta'khudhu sina janjadi ba ya samun Allah wala nawm balantana barci wa anna lahu wajhan kuma Allah yana da fuska mausufan bil anwari wadda take a bar siffantawa da hasaki mausufan bil asma'i wannan yana daga mazhabi na ahlus sunna wal jama'a tabbatar ma Allah subhanahu wataala huska haqiqatan kamar yadda ta dace ma zafin Allah ba tare da tahrifi ba ko tafsiri ko takayyifi wannan kuma ya tabbata a Qur'ani da sunna amma mazhabi na mu'attila masu kore ma Allah kamar mu'tazilawa da jahamiyya da wanda suka bi tafarkinsa daga ulama'ul kalam daga kuma ahlus tawili wasu sun tayi abusa abin da ake nihi da huska zatin Allah tsarkakakkiya wasu suka ce haka ce huskar Allah suka ce hiri a ce wuju wasu suka ce yarda Allah wasu ce ladan Allah haka ne za ka ga wasu tawile tawile waɗanda suke kawai na barna wanda ba ma anzala la bayanin sulfani wa anna lahu basaran kuma Allah subhanahu wata'ala yana da gani kama a'lamana fi kitabi kamar yadda Allah a'lamana ya sanar da mu fi kitabi a Qur'ani cewa annahu sami'un basir laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir thumma dhakara al-ahaditha sai an bata da sai fi isbatil wajhi hadisan da suke tabbatar da cewa lalle zatin Allah yana da fuska wa fi isbatis sam'i da kuma tabbatar da jin Allah wal basari da gani والآيات الدالة على ذلك سايون تسكنوني أفهم ثم قال يتي ثم إن الله سنة الله تعرف إلى عباده المؤمنين يا سند المؤمنين wa annahu qala lahu wa annahu qala kuma Allah ya ce lahu yadani Allah yana da hannaye biyu qad basatahuma bir rahma Allah ya shimfida su da rahama qad basatahuma bir rahma Allah ya shimfida su da rahama kamar yanda manzala sallallahu alaihi wasallam yaminullahi mala'a la taghiduha an-nafaqa sahaa'u al-layli wan-nahar أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يجد ما في يمينه kaga yace lalle damar Allah a makara take saboda hannayen Allah duka dama ne ka kai Adam kana da dama kana da hagu to shi kuma Allah wakilta ya dai yaminu hannayen shi duka dama ne kuma hannaye ne da suka dace ma zakan Allah kuma kai dama ka da abu zaka dauka amma ya kace lillahi mala dama Allah a makara take sahaul layli wan nahar shine mai yayyayi dare da yini ara'aytum ma anfaqa منذ خلق السماوات والارض kai aka gaya ma abin da zaka iya kawai abin da muka sani mu kaga dai a kasirin tunanin mu kawai abin da yake na samar da shi yasa a rubabban tunanin dan adam aka samu irin tunani rubabbe na irin su ibnu allah da waɗansu daga mu'tazilawa har suka ce ma ai aljanna babu ita a yanzu ta ma babu ita menene hujjar su ya za a ce yanzu aljanna tana can da ‘yan matan aljanna da wulidanu na aljanna da tsuntsayen aljanna da koramomi anharun min kaza anharun min kaza suna ta gudana suna ta kai gawo suna suna gudana suka ce kenan kamar almubazzaranci ne yanzu a ce tsini duka jannatu ali duk wannan koramin da wannan duk suna can suna ta malala tsuntsayen nan duka kawai suna ta abin nan da shigogin duka kuma ba kowa ci kaga su a rubabban hankalinsu to amma ba su inda sun kalli kyautar Allah da badawar Allah wannan a halin adam ne zaka kalli almubazarci daga dan adam kenan amma Allah subhanahu wataala sun tani wa iddat lil muttaqina a ce tuni akwai aljanna shi zai sa mu kwarai a ce ma aljanna tana ta kana cikin bala'in kishirwa azumi sai ka jan ce ma an hara min ma'in ghairu asli ruwa korama ta kaza kana bala'in jin kishirwa kana tuna ƙorama ka rusa ma gida ta ce ma an haru ha ta jiri min gair ukhududin jara subhana mu subhanal bayani ai ƙoramun aljanna fa tana gudana kuma ba wani kogo bane aka yi rami kan kai tunanin ka ce za ka barje ma benin gidanka ka rubuto kan kuma kai tunanin wani tsaga ne za a yi a'a hadari yana gudana a sama ba abin da ya tare shi wannan hadarin da yake gudana mi kasa ka rike shi kuma ai ruwa ne yake tare da shi wa ya rike hadarin da zabbo ruwan gaba ki dai bai abin da Allah ya ga dama to ita ma kora mai kawai daga nan zaka kama hadari tara gudana ka gani wa na harwa ta yi min gari ubudu da jar subhana musuba anil tayyiban kora ma kawai haka ne zaka tana yawo ko tana zagayawa kawai ana wannan din ta ko ina ba siyo wani irin na SNA ko na abin nan kawai idan da za ta yi ta gudana haka duk inda in kana buƙatar misali da kofin naka ko abin nan haka ko kawai kora ma sai ta zubo maka ƙorama haka gudanar da take yi ba rami ba ne a kai ba siyo ba ne ba kawai haka take gudana yadda Allah ya gudanar da ita haka take dinga gudana to kaga sai suka kalli na duniya to aka gaya mana abin da zamu iya gane ya aka ce ar'aytu ma faqa mundu khalaqa samawati wal ba ka ga abin da Allah ya ce tun halitta sama da ƙasa kai lissafi tun farkon da aka halitta sama da ƙasa yadda Allah ke ta ciyarwa wannan wala mai zama feni wannan bai hukkafe abin da yake dama Allah ba amma ka leƙa bala'i da tashi hankalin akalaniyun da kuma illa falsafa ka duba yadda aka yi tasiri cikin al'umma ake gawa za mu cinye abinci mu cinye arzikin mu duk muka manta ma min dabatun fil ardi illa la rizqu hawa ya ala mustaqara mustawda wai mutum zai zauna da matan shi yayin shawarta to yanzu dole dai albashi na kaza ne ya kamata mu daidaita aiwa mu san inda zamu aiwa kin ga ina da albashi kaza in muka ce ma yi to ina zamu iya kaza yanzu duk kamance da wancan nusus din ka san sharrin wa gabatar da hankali mu wawa ya tasiri wace in ka kalli wancan nusus in ka yi wannan tunanin ba za ka yi wannan tunanin to amma duk sharrin akalaniyo ne matsala na abin nan Allah kare mu ثم ذكر شعر أمية بن عبد السلم سيام بتشيرنا أمية بن عبد السلم ثم ذكر حديث يلقى في النار ذا جيبا شموتا وتقول هل من مزيد ta ce Allah ko akwai daɗi saboda ita ranar wuta ta yi hushi saboda ganin hushin Allah Allah ya fusata sai wuta ta yi hushi da hushin Allah kenan da Allah ya tambaye ta yau mana kulu li jahannama halim talati a yanzu za mu ce ma wata jahannama kin cika wa taqulu hal min mazid sai ta ce ko dai akwai ƙari saboda me yasa tunda Allah ya fusata to ta yi fushi da fushin Allah to yanzu zaka ce Allah a ƙaru inda akwai ƙari ma a ƙaru in ma da akwai ƙari to rahamar Allah subhanahu wataala da jin kan Allah subhanahu wataala kuma Allah ya masa alƙawli alƙawli Allah kuma gaskiya ne walakin har alƙawli minni la amla anna jahannama min al-jinnati wan nas ajma'in to yace wa taqulu hal min mazid hatta yada fiha rijla har sai Allah ya ɗora ƙafar da ta dace ma za ta yi shi. Wa fi ukura ya za'u alaiha kadama to da Allah mai da boka. Manzala ta sai faɗi ta hanyar nan ta suka abin yi. Kawai yau mutum ya rinka sai na kawar shi. Da ta duke shi ta amince kuma ce Allah ya ɗora abin nan yin shi. Kaga to kaga matsala a talabiyar da abin nan. Kaga ni kawai ga sallama haka ne. A lokacin fayin zaune ba abu har ila ba sai junan sai yau ne da juna. Wata ƙulu ƙasu ƙasu ƙasu sai ta ce ya isa Allah. ka gani sai Allah ya maka wannan ta ce ya isa ya isa to haka manzara sai sai faɗi ka ga wajibi ne mai ran musallama hankalin mu bai isa bai gano menene hakika ba kawai sai sallama alladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun shi yasa Allah yake yaban bayan Allah masu imani imanin nan tsada gare shi a gaya ma abu kawai ka sallama a duniya ɗan kaɗan ne masu wannan wa qalilun ma hum duk waɗancan masu ja daga waɗanda suke waɗancan jagororin firakin daga duk yanki yanki na mu'assila duk fa suna daga waɗancan wanda aka ce za su kasu saba'in da uku Allah ya ce kaza ka zama kana da sha kuma duk in ka kalli babban sharrin da ya ja ma mutane waɗannan abubuwa din gabaki ɗayan shi za ka ga gabatar da hankali akan nasi ka ga yana da gudunmuwa akan wannan kuma wannan ku an samu masifan shi daga wanda suke falasifa zamanin su jahan bin safwan na aka fara samun gabatar da wannan akai yin tawili Allah ya faɗa sai a kalmasa abin ya zama to an juyar da abin daga ainihin abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗi kaga duk irin wani abubuwan su suka jayo al'umma da yawa ta halaka Allah kare mu Allah tabbatar da duka dukan mu ubangiji subhanahu wata'ala ya kare imanin mu Allah subhanahu wata'ala ya cika zukatan mu da sanin girman Allah da kaunar Allah subhanahu wata'ala اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد akwai dan wale ya rasu latijan nan ladanin masallacin malam abubakar ladanin masallacin malam abubakar tafiye ta can alaji abin nan ji a kai sutura shi wasu kenan ba sani ba sashi cikin addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya shi da rama ya suka kabarin shi Allah ya mishi ayyukan shi masu kyau ya gafarta mishi kusakuran shi ya rabbal alamin اللهم اغفر له وارحمه وآفه واعف عنه وأكرم نزله واسلم رسله وسجاه عن سيئاته اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسله دارا خيرا من داره اللهم نوّر له في قبره وافسح له فيه اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وعذرنا وغائبنا وجميع المسلمين والمسلمات اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما صرفنا وما لنا وانت اعلم به من انت المقدم وانت الاخر لا اله الا انت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا مقاما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا رب العالمين ربنا فرض علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك